wanda shi da Abdulkadir din da kansa yake faɗan wannan maganan yake cewa da kansa yake faɗan wannan maganan yake cewa a shafi na hamsin da bakwai yawa gashi nan shi da Abdulkadir yake cewa alfuyuda qultu kuffu sun masma'u nassa qawli shi da Abdulkadir yace kai waliyai kowa ya kame ku ji abin da zan faɗa inna mal qutubu khadimi wa gulami shi fa in an ce mutum kudubi khadimi na ne yaro na ne kullu qutubin yatufu bil baiti kowane kudubi kaba yake zuwa ya kewaya saba'an so bakwai wa alal baitu ta'ifun bi ni kuma kaban ne take zuwa ta zagaye rumfana so bakwai in ji sida abdulkadir ya faɗa ka gashi kun haska an gani a cikin fiyuda illa iyaka abu ɗaya mutum da zai ce wannan fiyuda na sa ta a baka biyu ban ƙarya kake ka sa ta a baka biyu in ka sa ta a baka biyu mun sa wancan mutumin a baka biyu baka yadda da fiyuda ba bamu yadda da wancan mutumin ba kana cewa yana cikin mu fiyuda tana cikin ka ko ka ki ko ka so uwansa ya bude bakan nasiru kabara ya bude ya yadda gashi ya wake ta alal akalli sai ka fito ka ce mana a babana Nasiru ƙarya yake yi shikenan zamu yadda in ka fito kace babanka Nasiru ƙarya yake yi zamu yadda wannan haka ne ko ba haka ba in ka ƙaryata in mun ce wancan mutumin baya cikin mu kace yana cikin mu dole kai ma fiyuda tana cikin ka dole sai kai bayani ku fito ku yi bayani fito ka yi bayanin fiyuda he kai bayani kai ma wannan shine magana ta gaskiya ina fatan an fahimci wannan sannan ya ci gaba da cewa wai muddin za a dinga irin wannan abubuwan dole a ci gaba da taba annabawa cin mutuncin alfarma annabawa a buɗe min shafi na 64 shewul hadi zuwa 65 shafi na 64 yana maganan cewan wai ana taba annabawa ko ba haka yace ba amma za ku iya tuna da bidiyon da audiyon da muka danna yanzu mutumin nan yana cewa yana cewa Sidi Abdulkadir yana da karama har annabi Muhammadu kakan nasa bai da shi don haka a haska musu su gani a cikin fuyuda gashi nan safi na 64 ga abin da Sidi Abdulkadir yake cewa yana cewa أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة يتشي أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بهارا وطوفانا على كف قدرتي annabi Nuhu ina tare da shi a cikin jirgin nan tare da halittu wannan biharan wa dufanan a cikin kogin nan da ruwan dufana da aka yi alakar fi kudrati akan tafin kudrata take inji shi da Abdulkadir wa kuntu ma Ibrahima ina tare da annabi Ibrahim mulkan binarihi lokacin da aka jefa shi a wutan nan nashi wa ma baradun niranu illa bi da'awati wutan nan bata sanyi ba sai da nayi mata addu'a ana kuntu ma ara'iz zabihi ina tare da annabi Isma'ila kenan fidawu lokacin da aka fance shi da rago wa ma nadal al-khafshan illa bi fatwati ragon ma bai sauka ba sai da fatawana na bada fatawa na ce a saukar da ragon da zai ana kuntu ma yaquba ina tare da yaquba fi gashu ainihi lokacin da idan sa ya samu larura wa ma barat ainahu illa bi taflati idan sa bai warke ba sai da nayi mai tofi ana kuntu ma idrisa ina tare da annabi idrisa lamar taqal ula lokacin da ya hau sama wa aqatul firdaus ahsana jannati ni na sa shi a aljanna mafi kyan gurin zama ana kuntu ma a Musa ina tare da annabi Musa munajati rabbi lokacin da yake ganawa da Allah wa Musa asahu min asayas tamaddati sandan annabi Musa daga sandana take samun madadi ana kuntu ma ayyuba ina tare da annabi ayyuba fi zamanil bala a zamanin bala'i wa bari adballahu illa bi da'wati bai fita daga cikin bala'i ba sai da addu'a na ana kuntu ma Isa ina tare da Annabi Isa fil mari lokacin yana zanin godo goyo na dikan yana mai magana wa daitu Dawuda halawata nagmati ni na ba Annabi Dawuda dadin murya inji Sidi Abdul Qadir ana dhakirul mazkuru zikran li dhakirin ana shakirul mashkuru shukran bi ni'mati ana al ashiqul mashuqu fi kulli mudmarin ana samiul masmu fi kulli ni'mati ana al wahidul fardul kabiru bi zati ‘yan uwa kun ji duk abin da ya gaya wa annabawa, da wanda ya ce annabi ya rako shi, da wanda ya gaya wa annabawa shi ya yi wa wannan, in shirka ne da zindiƙanci waye babban zindiki. Wanda ya faɗi wannan, mu ba za mu kira sunan Sida Abdulkadir ba, muna bayarwa ne ala taqdiri. In ka kafirta wancan wannan ma sai ka kafirta shi, ka ce kuma wancan yana cikin mu wannan baya cikin ka ƙarya kake yana cikin ka sai ka yi bayani don kun san mun ritsa shi. jama'a za ku shaide ni littafin nan na sa shi a baka biyu ba a baka biyu ba in a baka dubu kasa nasiru kabara ya bude yana nan yana nan sai ka yi bayani wannan shine abin da don haka in wannan abun bata ne ga wanda zaka fara batarwa nukuda ta wuruda gurguje insha Allah na kusan karatawa shine sai ya kawo wata magana yace wai wata shekara ana yi wa alhazai jarrabawa ana yi wa alhazai jarrabawa sai aka tambayi wani mutum aka ce wannan mutumin menene shika-shikan musulunci sai ce to shika-shikan musulunci suna da yawa kun san shi da iya ƙarya ba wani mutum ba zai gaya ma ba kawai ya kirkiro labari molanka wai shika-shikan musulunci suna da yawa daga cikin shika-shikan musuluncin nan akwai malam Nasiru Kabara na ɗaya na biyu akwai Sheikh Isa Waziri haka ne ko to shikenan sai ya tashi ya ce to amma Sheikh Isa Waziri ya barrantar da kansa ya a wajen tafsirinsa ya ce jama'a na ji an ce wani yana cewa ina cikin shika-shikan musulunci ba na ciki jama'a ku sani ba na ciki ba ya ce to kun ga yanzu wani shi ya zo ya yi guluwi a kan shak isa waziri za mu ce shak isa waziri ya barantar da kansa don haka ko ba haka ba to amma ya mance da abu daya ba mu ji kuma gurin da nasiru kabara ya barantar da kansa ba fahimtum abu na ɗaya kenan ba mu ji gurin da yawa ana bin ana bin nasiru kabara bashi dole ka fito ka ce ya barantar ba mu yadda ba sai mun ji yanda ya barantar da kasit yana nan sai mun ji ya ce shi baya cikin shika-shikan musulunci za mu yadda in ba haka ba malam nasir kabar yana cikin shika-shikan musulunci ku yana cikin shika-shikan musuluncin ku ta wannan kenan to sai abu na gaba kun san hikiman kawo wannan hikiman kawo wannan shine shehu wai yana faɗa cewa shehu ibrahim bai barantar da kansa ba daga masu ce mishi shi Allah ne ko kuma masu yin guluwi a kansa haka ne ko to da na so mu karanta risalatul muntaqim risalatul muntaqim kowa ya santa kuma tana nan sananniya ce wannan an sha karanta ta amma ga abin da shi ma mun sha karantawa a nan ga wannan littafin aska mu gani da watan Shehu Ibrahim haka ne shi Shehu Ibrahim zai barrantar da kansa ya faɗa aqidarsa ko risalatul tauba idan ya faɗa aqidarsa ya barrantar da kansa kamar yadda Shehu Isa Waziri yayi ko bai yi ba ya yi to shi kenan don haka abin da muke so mu ji kenan yan uwa ga sha wannan littafi shafi na sha uku ga abin da shobrayin radiyallahu anhu yake cewa rajitu bi rabbi wal hanifatu maslaki shobrayin yace na yarda da ubangiji na wal hanifatu maslaki addinin musulunci shine tafarki na imami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shobrayin yace jagora na shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la atakallafu bana juyawa annabi baya dalili dalili na wanda yake shiryar da ni kitabullahi littafin Allah alqur'ani wal baitu qiblati kaba ita ce alqiblata nasumu muna yin azumi wa bil baitil harami nadawufu muna zagaye dakin kaba muna dawafi nusalli sujudan muna sallah muna masu sujada raki'ina muna masu ruku'i wa inna ala za darajna muddatad darin akifu haka yanda ka gan mu din nan zamu mutu tsawon zamani walasna nubali bis salibi sho Ibrahim yace ba ruwan mu da cross fala na rasiwa khaliqil akwani ba mu ganin kowa banda Allah ya wuti wa tutifu Allah shi yake bayarwa ya ƙara ninka kyauta wa nazkuru maulanal jalili ta'arrudan li ala'ihi shukran wala nataqashafu yamutu bi ghaizin man yughizhu fa innahu liwad din ya'lu sarmadan wa yurabbiku fa ya rabbi faslub bi sirata muhammadin wa sahbi wa auladi wa man yatannafu sho Ibrahim ya fita ko bai fita ba to don haka za ka ƙara zuwa ka ce isa waziri ya ce wanda shi isa wazirin baka kawo mana ba mun san ƙarya ne amma shehu ibrahim ya fita ko bai fita ba to muna da wannan kuna ganin wani zai zo ya taɓa shehu ibrahim mu kasa murje wuyarsa ka nuna in kana son mu bar shehu ibrahim nuna mana kuskurensa ba mu ce baya kuskure ba amma nuna mana shirkar da kake ta faɗa ɗin sai mu bari mun ce mu ba mu shirkai bane nuna mana amma an ce ka kawo hujja ka zo ka ce shehu isa waziri ya ce to shehu isa waziri ƙarya yake ya kayya da mu ba mu yadda ba ba mu yadda ba shehu isa zirin ƙarya yake wannan kenan muna tare sannan a magana ta ta ta gaba sai cewa bayan mun karanta risalatu tauba ga abin da shehu ibrahim yake faɗa a cikin diwani kafani iftikharan fi hayati wa ba'daha bi anna nabiyil mustafa khairu rusulihi yace abin alfari na wanda ya gama ya isa mun komai a rayuwa haka bayan rayuwa na bi anna nabiyil mustafa shine annabi na shine annabi muhammadu khairu rusulihi wanda shine mafificin alkhairin annabawa wa inni ubaidullahi shobran yace ku sani ubaidullahi ni dan karamin bawan Allah ne wanda yake gaya wa kansa haka ya yadda shi Allah ne wa inni ubaidullahi ni dan karamin bawan Allah ne a tulu kitabahu kullun ina karanta littafin Allah Qur'ani wa zalika fakrun wannan shine abin alfahari na ayyu fakrin ka adlihi wani abin alfahari ne kai na to mu ɗauko uwa uba haska mana nan wani littafi ne wannan diwani haka ne mu buɗe shafi na ɗari da arba'in da biyar domin mu game shau yake cewa eh shafi na ɗari da arba'in da biyar shafi na ɗari da arba'in da biyar eh baitukan suna nan da yawa amma dai mun zaɓi mun zaɓi mun zaɓi mun zaɓi wannan ne mun zaɓi mun zaɓi wannan ne saboda mu mu abin nan mun zaɓi wannan ne a shafi na ɗari da talatin afuwan shafi na ɗari da talatin gashi nan ga abin da Shehu Ibrahim yake cewa ku ji nan da kyau. Shehu Ibrahim yana cewa hamani rasulullahi an kulli ramihin ala ragmi gadin lil lil ah, lil bizazi wara'ihi hamani rasulullahi an makri makirin wa shumin lizu shumin wa kullin jayi Shehu Ibrahim yace annabi Muhammad ya kare ni daga makircin ma- mai makiri ya kare ni daga shu'umancin shu'umi wa sihirin lizi sihirin annabi ya kare ni daga sihirin mai sihiri wa ainin li'ainin annabi ya kare ni daga sa'idan masu sa'ido famar rama durri duk wanda ya nemi ya cutar da ni kar sa'afi masalihi a sani ya tafi cikin amfana na ne biyun bi rasulillahi saboda albarkan manzo Allah ka haifi wa malja'i manzo Allah shine kogo na kai kuma ka tafi kogon Abdul Jabbar kogon dan kokaji ka haifi annabi Muhammad shine kogo na wa malja'i shine mafakana fama mubgidil abdul haqiri birabihi duk wanda yace zai yi gaba da shobiran shobiran yace ba za ka ci riba ba ka ji kan yanda shobiran ya kira kansa al abdul haqir kaskantaccen bawa wanda yake kiran kansa haka ka zo kuma kana cewa wai wani ya ce mai Allah shi kuma yana kiran kansa al abdul haqir kayi wa shehu ibrahim adalci ka gani sannan shehu ibrahim ya ce nasatu liman yabgi salamata wal ula to ina wa duk wani wanda yake neman aminci da daukaka ina mai nasiha yukalli anil muddahi min kulli qadi kul kana sokan masu yaban annabi muhammadu kuma ku kaddara kullun da yake faɗa ba ku da wani abu sai dai baitin waka ku kaddara ubansa nasiru ake yaba kuna ganin ku rantse da Allah kuna ganin zai fito ya ce ba ku da wani abu sai baitin waka wa malam zai gaya wa malaka amma saboda annabi Muhammadu ake yaba shi kenan sai yana gaba da manzo Allah ya fito yana faɗan haka Shehu Ibrahim ya ce fa inna rasulullahi hami zimarihi annabi mutum ne mai kare mutanensa wa qad jaa mansuran ala kulli kadihi to kun ji abin da maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa ya fita ko bai fita ba yauwa da haka karka ƙara zuwa ka ce mana isa waziri ka ɗauko mana diyani ba isa waziri ba ko isa sarki ne ba mu yadda ba yauwa wannan shine magana sannan nukula ta biyar a gurguje yan uwa ce wanda yake yi kumai da shehu shehu kaman kowa shehu kumai da shi kun san su ba su taɓa yadda ba sai yasa masu ganin cewa wai ana raddi wai don a gamsar da su ku hutar da kanku ba wani wanda Allah ya riga ya gina zukatansu akan kiyayya shehu Ibrahim ba za su gamsu ba mu wannan raddin muna yi ne don mu gwada musu in ka taba mu sai mun taba ka da kuma waɗanda suke cikin gida namu mu tabbatar da zukatansu su samu nutsuwa amma ku sani idan kun ga sun yadda da ku sai ran da kace kai da Shehu Ibrahim kaya ka kai saranda kamar yadda wani dan izala yake faɗa a daina sa fastocin Shehu a daina maulidin Shehu ku rabu da Shehu Ibrahim nan kuma ya mu ce ku ba yan hakika bane Allah ya tsine wa duk wanda bai kalle mu a mazaunin yan hakika ba ni gashi ina faɗa ni dan hakika ne ma'ana dan kun san me ma'ana wanda ba daki in ka faka ce kai ba daki ka bane ma'ana kai dan zina ne shine fa ni wa- ku yan hakika ne ko ba yan hakika ba duk wanda ba dan hakika ba dan zina ne shine ma'anan ba dan hakika ba hakika aure aka ya haife ni ni dan hakika ne ni dan hakika ne in ta yi maka to ya kai ya da ni kuma na ja na burge na sa bakin gilas in ka taba ni in taba ka in ka taba shehi na in taba shehin ka ya kai ya da ni baiwa wannan shine magana da haka yan uwa ku- ku ji ce wanda yake yi wai kowa ku mai da shehu kaman kowa to mu nan za mu yi adalci gaskiya ne za mu mai da shehu kaman kowa amma mu ba mu tafiya haka za mu leƙa mu gani mai malam nasir kabare ya ce in ya mai da shehu kaman kowa za mu mai da shehu kaman kowa in nasir kabare bai mai da shehu kaman kowa ba shehu yana nan sama da kowa kuma in gaskiya ne jama'a in yana so a mai da shehu kaman kowa daga yau in kana wa'azi ka sauka akan kujeranka ka kira wani mutum a can baya ka ce kai zo ka hau kana mai fifita haka da kai da shi ɗaya ne kai da muridanka baka mai da kanka ɗaya da su ba kake cewa mu mai da Shehu Ibrahim kaban kowa kana so sai mun mai da Shehu Ibrahim ya dawo daidai da Sidi Abdulkadir ba za mu mai da shi ba ba za mu mai da Shehu Shehu Ibrahim sama yake da waɗannan gaba ɗaya yawwa ba za mu mai da Shehu Ibrahim kaman kowa ba a bani a bani na gama tuttar gata gata kun ganta jama'a yawwa diwanin Nasiru Kabara ne wanda diwanin nan gashi a cikin shafi na ɗari biyu da sittin da biyar. Bari mu ji me yake cewa akan Shehu Ibrahim ya ce Adan ka annabihi fi sauki zawiyatin bi kaulakil faidi zatil izzi washani ya ce wani zamani nake tunawa a wata babbar zawiya a kaulakil faidi kaulakan nan ta ‘yan faira zatil izzi wacce ma'abociyar ɗaukaka wa sha'ani da al'amari mai girma kad shada bunyana al-marsus sayyidu ha mudiru kasati halil kasi waddani shugaban da ya gina ta shine wani babban jagora wanda shi yake shayar da wanda ya zo daga nesa da wanda ya zo daga kusa yace fakirus zamani shine alfarin zamani abu ishaqa baban ishaqa man kafa katara ya tuhu fauka baharanin wa kiwani wanda tutar ɗaukaka shi ibrahim tana kaɗawa a duniyar aljanu da duniyar mutane in ma baka sani ba to bari ku ji dan ku tabbatar ma nan nasiru kabara bai mayar da shi ibrahim shehi kaman kowa ba yace wa shi ibrahim al'arifu ku ce ɗaya masanin Allah algarifu mai kamfato ilimi algawasu filu jajil irfani wanda yake nutso a cikin kogin ilimi kuna jin wannan fayyadu anwarin mai kwararo hasake wa irfani da ilimai iri-iri in baka sani ba yace zaka shine al'imamu jagora alhumamu cikakken sadauki alfarisu sadauki albadalu jarimi addarakatul almaiyul warisul fani Allah wallahi ya mai da shi shehi kaman kowa ya ce almajadu ɗaukaka fa a ɗaka hu maulaka Allahnka ne ya baka min azalin tun daga tun daga can asali fa fakar bi annaka antal waidu sani sho ibrahim kai alfahari akan kowa kad amma shi tuka afaqal biladi kama kad amma nuruka haza kullu insani ɗaukaka ka ta mamaye dukkan garuruwa kaman yanda hasken ka ya shafi dukkan wani dan adam sai shehu nasir ka bare ya fara bara bara sai ya shiga da miƙan kokonsa sai ya ce ku ji alasta tusilu aqwaman wa turqiyahum ila haqaiqi imanin wa ihsani wai shehu ibrahim dama ba kai ne ai kai ne wanda kake sa mutane su yi wusuli ka ɗaukaka su ila haqaiqi zuwa haƙiƙoƙi ba na ce muku mu yan haƙiƙa bane aha waye babanmu nasiru kabara ila haqaiqi imanin zuwa haqaiqi imanin wa ihsani an gane har zuwa ƙarshe yana cewa a adakar buka ku ji nan a ɗaka rabbuka shehu ibrahim Allah ya baka malam yudihi ahadan abin da bai taba ba wani dan adam ba duna ma kailin wa mizani Allah ya baka ba tare da ya sa maka ma'auni da mizani ba lawanna Kano da a ce Kano da ratma Allah sahata ta san waye ya sauka a cikin ta kharrat sujudan da Kano ta faɗi cikin sujada wa darat fawqa kiwani shehu ibrahim a mu mai da shehu kaman kowa ba za mu mai da shehu kaman kowa ba yawwa ba za mu mai da shau kaman kowa ba wanda ya jawo shi in an fara eh mun shiga gidansu wallahi mun yi yankiya mun yi yankiya mun yi yankiya mun je ego wallahi tallahi eh bara 3-0 muka musu wallahi corona coronavirus ta kama kogo coronavirus ta kama kogo yawa mutum ya ce mana ba za mu mayar ba to abin mamaki bari ku ji bari mu cakko muku shi shin shi mai maganan ya mai da babansa kaman kowa cewa a lokaci ɗaya fa kuma ya da shehu kaman kowa amma bari ku ji kuma me yake faɗa akan babansa mutane sun zo yace sun fara daga fastoci suna kan bama malam malam ya hana su yace kar ku kwafo wannan abin daga wani guri daga ƙarshe kuma sai yace tare da cewan abin da suke faɗa ɗin irin aikin da malam yayi irin aikin da malam yayi malam ya wuce haka a danna mana audu 10 sholadi a danna audu 10
kwarai ba ai ka san na malam kabara in na faɗa kamar kaina na faɗa na mutanen abin nan madarugo barakallah malam ai shi fiye da wannan ne aka fito da irin wannan zantukan kaza kaza kaza aka fara matasa aka fara sa su da bita hotuna da kaza da kaza za su ɗauko samfur daga wani gu malam ya ce a tara su kar su kuma zuwan masa gidansa kar su kuma tako wannan gidan wannan shegantakar ya ce ba za a yi ta gani ba haka aka kowa sani ya fasa su gaba fasa ta hakika ya kuma hana su ta kamar gida alhalin yabo suke kalmomin kan bama suke da ɗaga shi kan kowa kuma inda hujja za a duba sai a ga abinda suke faɗa a wasu wuraren suna da gaskiya domin irin aikin da malam ya famfarme ne a ƙar a ƙar to sai a ga kamar da hujja da za ta sa wasu su guluwi amma da malam ya mutsike kun ga an wuce ta irin aikin da malam ya yi famfarame ne a ƙarƙariya ne to ina aikin ina aikin ai mun dade muna faɗa sarkin yaki sarkin yaki a nuna mana tsuntsun da ya musuluntar a Kano sarkin yaki sarki a nuna mana in akwai akwai ne mutum ko tsuntsu bai musuluntar ba ka zo kana wani tsaiki da ya bambara me mai akar kuma ka zo kana zargin wasu suna da waka kullun shine mai a wakan ma hatta kai abu zai zo nan gaba cewan cewan bari dai kan na taɓo maganan saboda za ta zo nan gaba kowa ya dage za a yi an shi a karka jawo ta yanzu sai an jima abin da yake akwai kun ji me ya faɗa ya ziga babansa shi ya ɗaukaka babansa kuma a ciki dai ku duba tanakudi malam ya ce wannan shegantakar kar a zo min da ita ya kira abin da shegantaka kuma sai ya zo yana cewa abin da suke faɗa ɗin kusan duk daidai ne ma'ana shegantakan da suke faɗa malam ya yadda da shegantaka dan malam ya yadda ko ba haka bane to sannan kuma akwai wani abu da dana so in danna muku amma ban samu guda ɗaya ba sai yasa ban danna muku ba amma tabbas Allah shine kafin ku ku zama shaida kafin kowa ya zama shaida Allah shine shaida na ji shi ya faɗa wai yace dalilin da yasa yake ƙaryata wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda ma ya ga irin mutuwan da babansa Nasiru Kabara yayi ya ga irin mutuwan da yi ya ce lokacin da malam zai mutu malam sai ya kira mu mu ƴaƴansa a labari sai ka gane da yake yana son ya burge sai ya yi tanakudi bai sani ba wai sai malam ya kira su ya ce kowa ya zo ya jona kansa da na malam to yaya sun kusan su goma sha kowa ya zo ya jona kansa da na malam wai kan malam din nan guda nawa ne sun kai guda goma nawa ne wai ya ce kowa sai ya zo sai ya yaka sai ya jona kai kowa sai ya zo sai ya jona kai kowa sai ya zo sai ya jona kai sai malam ya mutu ya ce malam ya mutu yana la haula la haula la haula ya ce kai malam ma ya rasu ba mu san ya rasu ba amma kuma yana la haula gawa da la haula dan annabi ku ji wannan abu a duba to kuma abin da zai ba ku mamaki ku duba yadda ya kamba ma babansa a cikin wannan kaset din da muka mai raddi na rantse da Allah haka ya faɗa kafin komai Allah shine shaida yace dukkan rijalu wanda suke rijalul jarhi wa ta'dili malaman hadisi yace wallahi mafiya yawan su suna wuta na rantse da Allah haka ya faɗa rijalul jarhi wa ta'dili yace mafiya yawan su suna wuta amma kuma mala ya kira ku kun jajjo na kanku kaman wayoyi kaman socket ya mutu yana la haula la haula jama'a a duba wannan abun fa ayi ayi wa duniya adalci sannan magana da kake cewa wai dan me ba za a gaya wa sauran shehunai Allah ba idan waka shine wani abu me yasa ba za a gaya wa shehunai Allah ba a ka ji tsoron Allah ina ka bar anal wahidul fardul kabiru bi zatihi yana kiran kansa Allah alfardul kabiru bi zati ina ka bar subhanaka abdul qadiri tana nan to kai karshe ba subhanaka abdul qadiri ba ba za a ga shau ne Allah ba wanda ya ce wa shehun sa Allah ma ai da sauki sauki akan wanda ya ce wa matarsa Allah ko ba gaskiya bane malan dai yayi sabon aure da malan yayi sabon aure soyayya yayi soyayya kun san kamar yanda yin indiyawa suke kowa yana wake matansa shikenan malam shi kuma da ya aure ya auro mai munatu ba mu muka faɗa ba ɗan gida ne ya faɗa malam ya wake matansa yana kiransa Allah yana zuwa ya fara labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya maimunatu ku an sa mana labbaiki labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya maimunatu da wanda ya ce wa sheyinsa Allah da wanda ya ce wa matansa Allah in a kafircin ne wanne ne tantagaryen kafiri wanda ya ce wa matansa Allah maimunati tana nan mala ya sha soyayya ya fara labbaiki ranar bale Allah jima ya karkada wa maimuna labbaiki ya nukuda ta biyar nukuda ta biyar a nukuda ta biyar ya ce ba abin da ya mai da shehu wata tsiya illa albarkar rububin ƙurar takalmin annabi Muhammadu. Jama'a kun san mu muna da adalci, ya ce ba abin da ya mai da shehu Ibrahim wata tsiya sai dai kalman tsiyan ne muke so a cire, duk yanda annabi yake ba tsiya a gurin. Ba abin da ya mai da shehu Ibrahim komai sai albarkar rububin ƙurar takalmin annabi wannan gaskiya ne mun maka sainin. jabberi mun maka sani kowa ya ce good good yes don haka a bani diwanin show Ibrahim mu karanta mai ya tabbatar yawwa eh excellent eh ga diwani shafi na sha biyu show ladi a taimaka min shafi na sha biyu shafi na sha biyu kowa ya ji cewa da ya yi ba abin da ya mai da show wani abu sai albarkar ƙurar rububin takalmin annabi da gaske ne a gashi nan da gaske ne wannan maganan gaskiya ne Shehu Ibrahim albarkan kuran takalmin manzo Allah yake nema shi da kansa ya gaya wa kansa in kana tunanin ka faɗa haka dan mu jawo shi ne ubangiji Allah ya shirye ka saboda albarkan wannan maganan da ka faɗa Shehu Ibrahim yace walastu ala mustasanan gaira wajhihi falaysa jamalun gairu wajhil mudassiri muradi ya kaunil mustafa aina ainihi wa illa fa mauti fi shauqan li unsiri wa laula iltizadun fil jinani bi nurihi lama annana wal kulli kullu mubassari wa laita rasulallahi kana musairan li manaran khalidan كل مسعري وليت وليت يكسب طين إدلين فوقه وليت يكسب ديك ليت كجافري وليت أكون اليوم تربة نالي وليت أرى كل الأمين المبشر وليت أكون اليوم تربة ناله ba wai ma ni ne kurar takalmin annabi ban jisho Ibrahim ya ce buri na ina ma in zama rububin kurar takalmin annabi Muhammadu. Walaiti a kunal yau turbata nali ina ma in zamanto kurar takalmin manzo Allah walaiti ara kullil aminul mubashiri ina ma in zamanto ni ne aswakin annabi da yake gogawa a bakinsa walaiti walaiti yawman kuntu shurbata ma'ihi ina ma wata rana in zamanto ni ne ruwan sha na cikin kofin annabi Muhammadu annabi yana kai zurra sai zai reni sai ya shanye ni in ji shehu ibrahim radiyallahu ta'ala du wa hamila ka'asin in ban zama ruwan ba ina ma ni ne na zaman to madaukin kofin lil bashiril munawwiri wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al munawwiri abin askakawa yace uallilu nafsi bil wisali fa allahu yajudu was bi waslin lir raqiqil muharrari salatun ala yasina da muhammadin ma al ali wal ashabi gairu mubattari wannan shine Shehu Ibrahim in kana faɗan wannan maganan kana ganin dan ka ɓata mu ne Shehu Ibrahim wannan Allah ya saka maka da alheri ta nan gudun ba mu maka kyashi yawwa ba mu maka good wannan shine magana a gurguje da sauri nukuda ta ta gaba a miƙo min littafin littafin marainin wayansa kun san ba littafin da ya raina irin littafin Maulana Shu Ahmadu Tijjani yan mota eh mirwaqil ushaqi mimiya anan yazo a cikin haka cewa shehu ibrahim Allah shafi na bakwai muka duba shafi na bakwai ba muka gurin da aka ce shehu ibrahim Allah bane al yawma qad warisal ilahu al arda muka ce jahili ne kai baka gane ba muka ganar da kai kun tuna a karatun mu na karshe da muka mai to yanzu kuma ya zo sai ya kawo wani magana sai ya ce batun cewa wai ya ce wai wani malami ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban kofi a shehu ibrahim ne babban kofi annabi kofin madara shau tijjani kofin ruwa in an haɗa su kuma wai sai su haɗa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su haɗa a cikin shau birai wai shau birai ya shanye su wannan maganan to na farko dai mun faɗa cewa maganan nan da kai kana nufin sheshe ƙarya kake sheshe dan shau mai hula ƙarya ne ba sheshe mai hula bane wannan maganan kuma wallahi ya sani sharri ne saboda sheshe mai hula yana ci a gwamnati shi baya ci yake wa sheshe sharri to a ƙarshe sai ya ɗauko wannan yana kafa hujja da shi ga mimiya sai ya ce wai abin da ya faɗa ɗin nan ai a cikin littafi yake ga baiti nan an faɗa wa risal khitama ma al khitami fa katmuhu la katma yaktimu katma zal mishraqi sai ya ce wannan baitin wai yana nufin cewan babban kofi karamin kofi da karamin kofi na ruwa wa risal khitama Shehu radiyallahu anhu shine ya gaji alkhitama ma alkhitami annabi cikamakin annabawa shehu tijjani cikamakin waliyai shehu ibrahim ne ya gaje su fakatmuhu la katma katma dal mishraqi to da ya faɗi wannan jama'a kun ji sunan babban kofi a ciki kun ji karamin kofi na ruwa kun ji karamin kofi na madara in ka shigo da shi kayi ƙarya ko baka yi ƙarya ba to abin da yake damun sa a cikin a cikin baitin wanda ba su gane ba da sun rike da sun shige wannan gurin fa bihi da shehu ibrahim ne da albarkan shehu ibrahim ne ya timmul fathu ake samun fatahi sun mabe fatihi da fatahi shehu ibrahim ne fathul biladi wa sa'iril aglaqi Allah ya bude garuruwa da garuruwa na zuciya saboda albarkan shehu ibrahim falhibbu masoyin shehu ibrahim ya hazaze rabauta wal baghidu makiyin shehu ibrahim kuma musallimun kaharan ya sunku yadda kansa dole ko yana so ko baya so alayhi wa shehu ibrahim wa ja'irul gassaki kun ga shehu nasir kabara da yayi kiyayyen yayi kiyayyen dan an ba mu labari aka ce da ya je shehu ibrahim ya zo fadar kano shehu ibrahim ya ce Allahu akbar bar nasir kabar ya da ya suma yau sho ibrahim yau sho ibrahim ne yake jan sallah sai da ya suma karshe da ya kiyayye ya kiyayye ya ga ba za ta kai shi ba sai ya fara abuka ahmadu wal muktaru jadduka wal jilani ammuka fafkar duna nufsani kai ma ka janye kai ma ka janye in ka janye Allah zai yafe maka wannan a takaice kenan mu ba mu ga cikin wannan baitin na mimiya yanda aka ce shi Ibrahim shine babban kofi annabi karamin kofin madara shi tijjani karami ba mu gani ba sannan abu na gaba a ƙarya ne mana ko ku- ba ku yarda ƙarya yi ba sannan ya kawo magana cewa wai ai da da shi muke yin maulidai da da shi muke yin maulidai saura takarda ɗaya insha Allah da da shi muke yin maulidai amma me ya jawo ya bar yin maulidai da mutala tun da nake a rayuwana ina rantse muku da Allah ban taba ganin mutum mai butulci a rayuwana ban taba ganin mutum mai butulci irin Abdul Jabbari ba ban taba ganin mutum mai butulci ba wanda da kake cewa da da mu kake maulidai ba kwaɗayi ne yake kawo ka ba cewa da kake baka tsoron mu baka kaza ba cewa muka yi ka ji tsoro baka tsoron mu amma kana kwaɗayin abin hannun mu kuma alhamdulillah duniya tana shaida lokacin da ka nuna kana tare da mu ba mu kyamace ka ba wanda suke nuna ma za su yi faɗa da kai dafa maka muke yi amma da ka kauce dole mu ma mu kauce sannan barin baku wani kissa shi ya sani yan uwa in ba ku sani ba ba akwai dan uwansa wanda yake ta zagin karibu a kansa ba Aliyu Kawas da ya rasu to wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa waɗanda ran da Aliyu Kawas ya rasu gawarsa ɗaukan ɗawainiyar gawar daga Maroko zuwa Legas wallahi yan faidan Shehu Ibrahim ne suka yi mutanenmu ne yan faidan Shehu Ibrahim a Agege a Legas da suka zo lokacin jirgi ya ƙare babu yanda za a yi jirgi ya tashi a airport akwai dan uwa mai suna Lal Jamil shi yayi kokari ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan sai da aka samar da jirgin da zai dauko Aliyu Al-Khawwas daga Kano har hoton muna da shi da yanda suka shigo suka dauko gawan a mota da komai yan fai da shubrai akwai zuwan mu Lagos kwanan nan zaku ga wani hoto da muka je akwai wata kujera shi Jabbirin zaku ga ya zauna a kanta yayi haka ana mai gaisuwa yayi haka da hannu ya ɗaga nu kujerar shehu Ibrahim ne da muka je sai muka ce mun farauto kayan mu mun kore shi na hau kujerar ni ma nayi haka nayi make make ɗa ya zo agola bayi gado ni dan shehu Ibrahim ne kai agola kujerar ba taka bace na hau kujerar nace ku haska ni in yi haka ya gane mun kwace kujerar mu ko ba ya ka ba to kuma duk wannan halaccin da muka yi maka ba a san waye Nasir Kabara ba ba a san waye Abdul Jabbar ba duk gurin da ya taka tijjanawa ne suka kaunace shi da zuciya ɗaya amma yau ga butulcin da yake musu yanda yake kafirta mana shehunai duk wannan abin ya mance ban taba ganin mai butulci irin sa ba sannan da kake cewa wai kai ko shehu baka tsoron sa dama waye ce ka ji tsoron shehu ba ce Allah ma baka ji tsoron sa ba ballantana shehu eh amma ka sani baka tsoron shehu mu ma kuma ba ma tsoron ka ba ma tsoron Nasiru Kabara ba kai ba ma ba shi ma ba ma tsoronsa wannan shine magana ta gaskiya a gurguje nukuda ta bakwai sai ya kawo batun duk wani baiti duk wani baitin waka shi ubansa ne kuri irin na arabiya ni za a tsorata da baitin waka yau inda ana haifan baiti duk wani baiti ni ubansa ne shauladi da namun audu tatin bari ku ji sai mu ba shi ansa da namun audu tatin audi na sha uku eh audu tatin yana sama dai ko eh Audu Tati gashi nan.
ni da yanzu abin da ake buhari ya rawaito na abu na ga ƙarya ne musulun ya rawaito na abu an ga ake wa maki wanda baitin waka ne ni a yau ya isa walwale ni na girma baitukan waka a yau baitin waka inda yana ana cewa ƙane uba ya yi ne duk wani baiti ubansa ne ba wani baiti da a yau za a yi shi da kafiyar hurufin hijabi komai gwanin can ne yi da in kun ban yi taba da shi ba a arabiya zan yi daidai da nasa a gare ba ni na girma rigima kan bai cika ba
To ‘yan uwa abinda ni zan ba ku musamman ‘yan uwanmu da duk wani abu na rantsi da Allah, na rantsi da Allah ka kiyaye girman kai musamman da ilimi. Haramun ne kuskure ne ko Allah ya baka abin ka dinga alfahari kuskure ne. Kowa ya rike wannan. Iza za da ilmul mar'i za da tawadu'a in ilmin mutum ya karu sai kaga yana ƙararayin ƙasa ƙasa tawadu yake ƙarawa wa in za da jahalul mar'i za da tarafu'a in kuma jahilcin mutum ya karu sai kaga yana ƙara yin sama yana kambama kansa wa fil ghusni min hamli thimari misaluhu wa in ya'ru min hamli thimari tamanna'a misalin mutum mai ilimi da mara ilimi kaman bishiya ce ta mangwara da take da 'ya'ya in tana da 'ya'ya rassanta ƙasa suke yi ko sama ƙasa saboda 'ya'ya a jikinta in ba 'ya'yan rassan sama suke yi ko ƙasa to duk mutumin da kaga yana yin sama kullum ni ni babu iri na ni ni babu wallahi tallahi jahili ne fituk ka rabu da shi jahili ne fituk to yanzu ku duba a nan muka zo muka ritsa shi mutumin da ya zo ya ce kalmar muhanu wai zai ci shi ibrahim gyara muhanu babu ita arabiya inda wanda ya isa ya kwato mu shi ibrahim a nan duk duniya ba ka yace ba muka caski kalmar nan muka kawo ta arabiya an samu wani dan kogon da ya musanta wasu suna ta mun wahala suna ta mun waya shehu shi malam ya ce mauhanu sun ma rude su ba su san me malamin sun yace ba wani ya kira ni yana ta cewa wallahi kaza ya nace wa dan uwansa karbo wayan he na danna mai me sai ya ce eh gaskiya fa malam ya ce babu muhanu arabiya to amma da ya karɓi kallon nan kuskure ne kowa yana iya yi nace ƙarya ne da kuri da kuri ƙarya yake yi sannan da ku duba wannan mutumin wanda yake cewa ba wani baitin bai iya sanin kalmar muhanu ba shi da yake maganan arabiya abu na biyu mutumin da yake cewa arrafa'u zai yi wa dan uwansa wakan taziya yake cewa arrafa'u a larabci kwata kwata babu arrafa'u sai dai arrifa'u shine yake cewa wai ya iya baitin waka abu na uku mutumin da yake cewa alafas kubiya ainu biddam'i kaukifi kaukifi a nan muka ritsa shi muka ce kalman nan a duniyar larabci babu wani kalma kaukafa in akwai wanda zai kawo ya kawo ba dan kogo ba ko dan ramin kura ne bai isa ya kawo ba wani yaransa da wanda suka mun waya a can ai malam ma'auni ne za a iya dora ta a ma'auni kaza kaza sai na ce to dora mun duk da na san ma'aunai na ruba'iyai kiyasiyai ne amma kiyasiyan akan wani ma'ana ake yin kiyasun su ba akan kowane ma'ana akan wata takaitattun ma'ana ne ba kowane ma'ana zaka dauko kai kiyasin ba sai na ce min yanzu misali in nace kataba daura min shi akan kalman fa'ala sai ya ce ai sai dan dan uwan sai ya ce kaman a ce kautaba kautaba yan dauka jaga wai a ce kautaba ya nace to shikenan in an ce kautaba fassara me kenan sai ya ce fassaransa eh to zan dawo an jima a karamakan lau har yanzu an jiman ba ta yi ba wannan kalmar babu ita arabiya ya cire ta kaukafa babu ita asalin kalman wakafa ne sai dai ka ce aukafa ko ka ce wakafa amma kaukafa babu ita a arabiya in akwai dan kogon da zai kwace shi kwata kai jaki ne Abdul Jabbar ba za ka iya komai ba kake cewa ka iya arabiya ba abin da ka iya kalman kaukafa abu na gaba gyara ya zo ya ce ala menene ya rabbi salli afdala salwatin Allah ka yi wai afdala salwatin kalman salwatu babu ita a duniyar larabci mun kore mun goge mun share fa huwa raddun in akwai wanda ya isa ya kawo te kawo sannan Abdul Jabbar ka zo kana cewa wajudi bima kad kana amkana minki min wan cewa Muhammad Nasir wajudi bi ma qad kana amkana minki min awaka minki min dan Muhammad Rasulullah ku duba wannan baiti ba wannan Chinese ne Chinese ne ba larabci bane wannan sannan ka zo kana cewa wai madayihi malam tudirihi haka ba yake faɗa madayihi malam tudirihi abu wur sabu tudirihi ba tudirihi bane tudirihi ka sanar da shi tadirihi bata sani ba tana sani malam tudirihi bata sanar ba malam tadirihi bata sani ba shi yana so ya ce bata sani bane sai ya ce bata sanar ba kai ne kuma kake cewa za ka diwa ne show Ibrahim wanda mu a wajen faidan show Ibrahim ba mu wuce mu ma mu a cikin faidan show Ibrahim ba mu wuce albarkar rubabban kurar takalmin show Ibrahim ba mu muke rike wuyanka haka kana cewa za ka taɓa faidan show Ibrahim Yas radiyallahu anhu sannan ka zo kana cewa bi juma'ati ula ta bada sun muhim talabi ba kawasin wa kana lahu qur'u anan muka ce maka qur'u din nan kabaru kana ne kabaru kana kuma kullun da'iman mansubi yake zuwa kai kuma kana cewa qur'u mun goge wannan duk larabcin da muka yi mai da larabci miya barkate suna nan ba adadi di ya kasa yi to wannan da kila yana ganin kabara language ne to sai ga, ga nukuda ta ƙarshe wanda daga ita na gama a nan nake so kowa ban so in sa wa mutane wannan ba amma duniya ce ta zamanto wani iri dole a yi haƙuri zage-zagen da yi wa annabi sun fi na bayan muni da su nake so a rufe kowa ya kasa kunnensa ya ji wannan abin in ka ji ka yi haƙuri shi ya jawo aka samu ba damuwanmu ba ne mu iya wannan zagi na farko wanda nake so mu kawo sai mu hukunta shi da shi ga abin da yake faɗa yakan ɗauko hadisan manzo Allah sai ya yi musu fassarar gatari wanda a cikin wannan hadisan babu wannan abun ku duba abu na farko kalman bunsuru kun san kalman bunsuru ka kalli ka abokinka sai ka cewa kai wane kai kana abu kaman dan bunsuru yanda kuka ji haka sai ya kira sunan annabi Muhammadu sai ya ji ya gurin amin sai ya kira sunan manzo Allah sai ya ji a gurin kalmar dan bunsuru bari ku ji yanzu za mu danna shi zai gaya annabi abun mun takaici sai ya ce a hadisi abin ya zo in ka je ka duba hadisin kwata-kwata babu wannan kalman idan mun duba hadisi babu wannan kalman waye ya zagi annabi da wannan kalman shi ko hadisi shi ya zagi annabi shaulabi ka danna mana audu 2 da audu 3 audu 2 dan ka gurguta jama'a sai na ce inna man kasa ma ta kaddama min ahadisi wa baja afiya bin safasifil ishariyya wal akhlaqiyya wa ma nasabu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min mukhalafati al adab allati rasabaha ala ummati wa awjabaha alayha bal hazzara wa zajara am ala mukhalafatiha wa ra'a tanaqudan bayyinan bainaha wa bain ma asna bihi Allah ta'ala alayhi fi ayin kasiratin min adh-dhikr lakin idan mutum ya kiyasta hadisan da muka karanta da suka wuce da irin ɗabi'un banza da suka zo a ciki da aka nasabta annabi da mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banza da aka nasabta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba guji a cikin iyalinsa bayi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bunsu yake a garke haka ma'aiki bayi da tsarin hakkin cewa bai da hakkin adalci bai da kula da amana su ya tare a jikin wata yana ta wata ta dura wata ashar yana taya ta yana an mai da shi wani armi
kai jama'a kun ji ba wannan yace a hadisi yazo a hadisi wai a cikin bukhari da muslim idan ka duba babu a hadisin wa ya zagi manzo Allah to shikenan a danna namba 3 shawar hadi audu 3 danna audu 3 mu abin da za mu ce a nan Allah ya isa Allah ya isa
wannan game da matsalar abin da ake cewa manzo Allah na shiga ɗakunan mata kamar bosu ga shi ta fito daga bakinsu ku yi haƙuri saboda girman abu a gurguje daga irin hadisan da na bari da ɗan uwa ya nemi in kawo in kawo muku ba wai ne shi kwanta da wace limar Allah ya isa a riwayar su suka kawo su da kansu masu ruwaito don sun rushe su suka ruwaito ita wadda ake ce masa sharrin kanta
to jama'a kun ji su su ba na son in maimaita dan wanda na sa shi ya ji min karatun wallahi shi Muhammadu Nasir yana gaya min muryar sarawa take yi ya ce kaza to aka ya rasa yanda zai yi ya faɗa min yana jin nauyin ya faɗa ka kaddara cewa muƙaddara a hadisi da gaske an gaya wa annabi haka in dai kana ganin girman annabi Muhammadu ba za ka fito ka gaya wa annabi haka ba ka kaddara misali mahaifinka ne aka faɗi wannan abin a kansa sai wani ya zo yana cewa yana faɗan ƙararrawai don ya kare mahaifinka amma yana gaya wa mahaifinka waɗannan munanan kalmomin don manzon Allah ya zaka ji to kun gani sannan ka duba bari ku ga gurin da yake cewa wai wai kamar in ce maka shedan yana wasan kura da kai haka zai gaya wa manzon Allah kuma yana cewa a hadisi ya faɗa shehu lahadi a danna mana audufo audufo
masa nasiha su ɗauko nasiha daga tushe maganan nan da ya faɗa tana Bukhari, tana Muslim, tana sauran sihahu za a kawo ta. Shaitan yana sa annabi yana hana shi, yana Bukhari. In kuka ga shaitan bai samu iko kan annabi ba Umar ne zai kwace shi, yana Bukhari. Shaitan in ya tsadda annabi ba Umar kusa, irin wasan turar da yake da annabi. Yana Bukhari. ya ka kan ku gane ku dan dan yayi ambaliya ya tona asiri shi ne magana da muke dan gumi abin da ya faɗa cewan waɗansu munanan magana da ya akan manzo Allah dangane da batun rubutun da aka ce sayyidina Umaru ya ce kar ayi na rantse da Allah gwanda dan gidan gumi da Abdul Jabbar saboda dan gidan gumi bai gaya wa manzo Allah haka ba to abin da zai ƙara ba ku mamaki bari ku ji kalman sharholiya da barikanci shi ma bari ku ji sharholiya barikanci bari ku ji a danna mana shola hadi audu 6
wannan ƙarya ne a shan dan addinin Umar Abu Sa'id sai da Rasulullah Allah ya mutu da matan suna barhaza suna sharholiya suna suna suna barikanci haka ayoyi suka nuna mani daga bayan wani yanzu ya cike da tattalinsa ya ta kirari ya ta kirari ya ta kirari ta da Qur'ani ne ke nan to kun ji sharholiya da barikanci yace haka aka rawaito a hadisi wai sharholiya da barikanci a hadisi a hadisi to bari ku ji kalma ga wacce ta kusa da ƙarshe cewan ku yi haƙuri yadda zan faɗa cewan wai shaidan yana kamar in ce maka yana wasa da wani mutum yana mai macilili mata sun zo gabansa sun burtso da nonuwa astagfirullah yanda kuka ji haka haka zai gaya wa sayyidina rasulullah ya ce a hadisi yanda kuka ji haka wai da suna yana kara annabi muhammadu shauladi a danna mana audu sabun
na buhu uku buhari na rinta shekar nishadi yake ga annabi shi kadai ya zo ya mamaye annabi ma damal majalisu khaliyan min umar bin al-khattab in dai gaba umar zai lallabo ya zo ya samu annabi ya ta wasa da abinsa ya ta wa annabi ba cikin dubu uku dubu a buhari dubu uku da ɗari biyu da casa'in da hudu ya maimaita a tara hankali dubu uku da ɗari shida da tamanin da uku ya maimaita dubu shida da tamanin da biyar muslim dubu biyu da ɗari uku da casa'in da shida annan nabi sallallahu alaihi wasallam ƙara kana ne umara annabi ya ce da wacce kayan aka koro a ƙarshen hikar saboda lokaci na tafi ƙarshe ihin ya bin al-khattab kai shi kai kai dan khattab wa fi lafzin wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da sulkin da ke danke da raina tafin ikonsa malaki yaka shaytanu qad tusalika al-fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika shaitan bai taɓa ganin ka kaga hanyar wasu yabo ta hanya saɓanin wadda ka bi kika ce aka koro magana da daga cikin mata wasu ma sun kwakwaye ciki umar na zuwa suka ta sa da jaki nan cikin shaka da shaitan ya zarta zai canza kaga da ya zo ya musharaka ana ta iskanci ya zo aka kare haka yake a duba za a gaita haka yake muslim dubu biyu da ɗari uku da casa'in da bakwai ga lafazinsa wa in taku nisbatun qadra fa an aswatahun ala rasulillah mata na ce waye ga annabi suna ta harkowa hayaya hayaya akan manzala falamma da kala umar umar ya shigo ne ya faru ibtadarna al-ijaba sai suka nemi mayafai kun ga kenan da suna ne kwakwani sun yi bin tsatsi ga annabi ana ta sha'ani umar na zuwa sai mayafai kuma ce ta shiga cikin zulumi ibtadarnal hijaba saboda Umar ya zo zuwa karshen hadisi na ma duba musulmi ka zakarna hadisin zuburi dama zuwa ya cikin zuburi ne sun zuburi ne ta karkashin riwaya ma'ana haza me ma'anar wannan jama'a shine annahunna kunna kashifatin ariyatin bi hadaratin nabi sallallahu alaihi wasallam su kasance cikin barsuke bugu da bin da nonuwa annabi na tashi annabi suna ta kowa haya ya haya shi da su dole an yanzu rahun bai tsawatar ba wai kuma bi wajibin wazifatin da zuwa sila da ajali jama'a kun ji me faɗa wannan larabcin duka sun kwaye jiki suna tashar holiya suna ta barhaza duka babu shi a cikin hadisin dan haka na ɗauki wannan hadisin na ciro shi dogonsa samfur dan in karanta muku kuji ba ma guntunsa ba dogonsa mu karanta mu ga za mu ga barhaza za mu ga kwaye jiki za mu ga cire tsiraici za mu ga burtsatsai da nonuwa haka fa jama'ar manzo Allah da sunan wai yana kare annabi a yau a Najeriya ba musibar da ta kai wannan mutumin na rantse da Allah idan gwamnati bata tare wannan mutumin ba illarsa sai yafi na shekau na rantse da Allah kuma wallahi Allah ba zai bar mutanen Kano ba suka bar wannan mutumin yana tafiya yana gaya wa annabi Muhammadu irin waɗannan bagagen magana wallahi Allah ba zai bari ba Allah ba zai muku uzurin da cewan kun hada shi ba a bashi yana faɗan irin wannan abin ka jawo lafazi bari ku ji anan lafazin fyaɗe shauladi a danna al-iktisab fyaɗe fa wai zai ce al-imamu muslim ya rawaito fyaɗe bari ku ji ba haka yace wai al-imamu muslim ya rawaito annabi yayi wa matarsa fyaɗe al'iktisab da larabci da larabci da shi
muslim ya rutu annan kisaban nabi da safiya kanar kisaban bin daraja tilula fiye ne annabi yawan yawan na na safiya daraja ta daya ya ta saboda ne sarraha anna hadhihi al-jariyat jamila inma qad aslan fi sami safi dahiya inda shi muslim a wannan lambobin kullum ba za ka ga har da cewa jariyatan jamila ku yanga kyakkyawa haka ya fara hadisin da shi wannan kyakkyawar ku yanga a rabon wani ta jama'a ku ji wai saboda al'imam muslim ya ce jariyatun jamila kyakkyawar ku yanga shikenan ya ce al'imam muslim ya rawaito annakti saban nabi sallallahu alaihi wasallam lissafiya ka nakti saban fi darajatil ula kaɗe sai ya kira sunan sayyidina rasulullahi a gurin an taɓa yin tsinanne irin wannan ko kafirai ba su gaya wa manzo Allah wannan abin ko kafirai to bari ku ji a gurguje saboda mu ba da samfur da da lokaci da duka hadisan zamu karanta mu muku bayani amma mu dauki hadisan da yake cewa mata sun kewaye annabi sun yi tsirara sun fito suna burtsatse da ga hadisin al-imam muslim da al-imam al-bukhari sun rawaito mu dauki hadisin sa'ad yace ista'azana umaru ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya nemi izinin ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inda hu nisa'un min quraish a gurin manzo Allah akwai wasu mata daga cikin quraishawa yukallimnahu wa yastaksirnahu aliyatan aswatuhunna suna ma manzo Allah magana suna neman annabi ya ƙara musu abin da ya basu annabi yana basu abu suna cewa annabi ka ƙara mana aliyatan aswatuhunna matan nan sun daga muryansu falan masta azana umar lokacin da sayyidina umaru yayi nemi izini ya shigo kumna matan nan sai suka tashi yabtadirnal hijaba kowace sai ta shiga guri sai ta buya shi da yazo yace yabtadirnal hijaba sai yace sai suka zo suka sa hijabi ma'ana da ba su da hijabi wanda kuma yabtadirnal hijaba ana nufin suka tashi suka buya saboda me matan da suke zaune ba muharraman sayyidina Umar bane matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Ibn Hajar yace da da iyu matan annabi ne ta iyu da wasu mata a ciki yabtadirnal hijaba fa azina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce sayyidina Umar ya shigo da sayyidina Umar ya shigo wa rasulullahi ya dahaku manzo Allah sai ya kama yana murmushi fa qala umar sai sayyidina umar yace adhaka adhaka Allahu sinnaka ya rasulullah Allah ya saka kai tan irin wannan murmushi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yace ajibtu min haula'i mamakin waɗannan matan nake allati kunna inji wanda suke waje na yanzu yanzu fa falan ma sami'ina sautaka lokacin da suka ji muryanka ibtadarnal hijaba kowa sai ta shiga ta buya qala umar sai umar ya ce fa anta ya rasulullahi a haqqu ayya habna ai kai ne yafi cancanta su ji tsoron sa qala umar sai umar ya ce ai aduwati anfusihinna ya ku masu gaba da kanku sai na umar yana magana da matan atahabna ni wala tahabna rasulullah ni kuke jin tsoro ba za ku ji tsoron manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kulna matan sai suka ce na'am eh kai muke jin tsoro me yasa an ta'aglazu wa afazu kai mutum ne mai kaushin hali mai kaushin kalamai sai sa muke jin tsoronka ku ji ba amma manzo Allah mai sa ba su jin tsoronsa saboda manzo Allah yana da saukin hali walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika ka ji ba wannan hadisin girmama manzo Allah yake ko ba girmama manzo Allah ba yake qala rasulullah manzo Allah sai ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa malaki yaka shaytanu qattu shaytan ba zai taba haduwa da kai ba sayyidina umaru salikan fajjan zaka bi wani yanki wani kwararo illa salaka fajjan ghaira fajjika sai ya bi kwararon da ba nan ka bi ba kun ji farkon hadisin nan kun ji karshen sa kun ji tsiraici a ciki kun ji burtsatsai da nonuwa kun ji wani abu wannan shine hadisin mafi tsawo kun ji ana sha'ani wanda ya gaya wa annabi wannan ya fassara atizin nan haka ɗan iska ne zindiki ne ko ba zindiki to duka hadisin da ya kawo fa haka suke kun ji abin da yake akwai al-imamul qari a cikin mirkatu ga abin da yake cewa ibtadarnal hijaba shi da ya tashi fassarawa sai ya ce sun sa hijabi da ana ba kaya a jikin su malamai sai suka ce ibtadarnal hijaba ai bil inqilabi min makanihinna wa ikfa'i halihinna wa sha'anihinna sun juya daga gurin da suke zaune suka je suka boye kansu suka ɓoye sha'aninsu wa yu'akkidu hadha ma ja'a fi idari wa sahih bukhari abinda zai karfafa maka wannan abin da ya zo a cikin sahih bukhari yabtadirna fil hijabi nan kuma ba ce yabtadirna al hijaba ba sa'annan al imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadin sa cewan wa indahu niswatun min quraishin a wajen manzo Allah akwai wasu mata na quraishawa yas'alnahu wa yastaksirna rafi'atin aswatihinna waɗannan matan suna ɗaga muryansu falan ma sami ina sauta umar lokacin da suka ji muryan sayyidina umaru in ka ma'ana wasa kattunna in ka ma'ana to me ma'anan al'inqima'u huwa dukulu wa taghayyubu fi shay'i wani hadisin ya zo ma'anan matan da suka ji ba wai hijabi suka sa ba dama da hijabin su tashi suka yi suka shiga wani guri ba su son sayyidina Umar ya ganshi shi kuma sai ya fassara da cewa hijabin nan ana nufin hijabi ne da suke sawa a jikin su sannan in ka fassara wannan a mazaunin hijabi da suke sawa a jikin su ya za ka yi da faɗin Allah Allah yana cewa wai za su altumuhunna mata'an Allah yana gaya sabban annabi in za ku tambayi matan annabi wani abu fas'aluhunna min wara'i hijabin ku roƙe su min wara'i hijabin ta bayan hijabi Allah yana nufin ku tsaya a bayan hijabi ne hijabin da mace take sawa ka yi haka sai ka ce ina roƙon mata annabi ko Allah yana nufin min wara'i hijabin ta wani katanga haka za ku ɓuya sai ku tambayi matan annabi ba shi Allah yake nufi ba to amma shi sai ya fassara ibtadar na hijaba da cewa sun sha hijabi sai ya ce ma'ana da jikinsu a buɗe yake sun yi burtsatse da nonuwa Allah ya isa zindikin banza kuma arne ne kai tatacce in baka fito ka tuba ba yawwa Allah ya isa sannan kuma ibn hajar ma a cikin sharin hadisin ya ce wa inda hu niswatun min quraishin matan da suke min quraishin a wajen manzo Allah ya ce hunna min azwajihi duka matansa ne wa ya tamilu an yakuna ma'ahunna min gairihinna zai iya yiwa a cikin matan annabin akwai waɗanda ba matan manzo Allah ba amma tunda a cikin gidan manzo Allah ne matan manzo Allah ne kuma abin da yake cutar da mutane shine wai shin manzo Allah an turo shi wajen maza ne kawai ko an turo shi wajen maza da mata wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi yanda maza suke da ikon su kewaye manzo Allah su kewaye annabi haka mata suke da ikon kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka dauka cewa ka dinga hukunta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da shari'a ta yi maka kaidi kai mace in ta zo ta yi kaza ko ta mun magana ni zan zamo dai saboda kana da irin wannan ciwon a zuciyanka sai sa kake kallon mutane haka suke manzo Allah ya fi karfin wannan shi annabi ba a hukunta shi da annabi ba a hukunta annabi da irin haka manzo Allah yana hukunta shi hukuncin nashi ne Allah ya ce lita kuma bainin nasi bima arakalla annabi in sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce yau a yi sahu mace da namiji namiji ɗaya nan na mace ɗaya nan na mace ɗaya namiji ɗaya a yi sahu manzo Allah ya ce haka za a yi sallah ya ka iya da annabi kuma har a gurin Allah ba wannan sallan kai ba bata karbu ba haka manzo Allah yake ya za ka dinga hukunta ba ka ganin cewa akwai dokoki na addini waɗanda Allah ya ce gashi kaza za a yi annabi in ya zo sai ya ce shi ba haka yake so ba mata nawa aka ce kai kai ba mata hudu ba manzo Allah mata tara ya bari ya za ka yi da shi sallallahu alaihi wasallama za ka samu ba annabi ya ce babu aure auren da duk aka yi shi babu shaidu babu sadaki manzo Allah ya ce wannan auren bai yi ba annabi shi kuma yana zuwa sai ka ji ya ce wani na aura maka wance akan abin da ka haddace na alkur'ani shi kadai ya bayar ya aurar ba sadakin ba shaidun shi kadai sallallahu alaihi wasallam ba a hukunta annabi da molanka abdul jabbar jaki ne kai jaki ne kai zindiki wawa wanda bai san mai me yake yi ba magana magana na karshe magana na karshe akwai dan uwansa muna mai gargadi ba mu fiye shiga gonan wanda bai shiga gonan mu ba musal kasuwini yayan abdul jabbar ne uwa ɗaya uba ɗaya ka kiyaye mu ka zo da sunan wai kai kana kishin annabi na ƙarya ba kishin annabi bane a ranka a bar faidan wani mutum ya zo daga wani gari ya zo daga Senegal kai inda kake cewa mutane ya zo daga Senegal kake wani ana kishin annabi ina ka kai bidiyon ubanku da aka nuna Nasiru Kabara ya je ya durkusa a gaban kabarin kakansa Ibrahimu na tsuguna wanda ya gudun hijira daga Timbuktu ya zo Najeriya ya je ya tsuguna a gaban kabarinsa yana sujada wa kabarin duniya tana kallon wannan bidiyon ya yi haka ya kafa kai a jikin kabarin yana mai sujada ba a fito an ce maka komai ba kai ne kake magana akan kishin annabi kana cewa wani ya shigo daga wani gari Shehu Ibrahim a Najeriya ya rayu Shehu Ibrahim ba a Najeriya ya rayu ba amma ga aika kanku nan ubanku ne ya je daga Tumbuktu duk yan gudun hijira ne ku wanda suka zo suna yi wa wani dan izala gori Abdul Jabbar ko wani malamin dan izala Abdul Wahab wai yana mai gori wai ya zo daga wani kasa ya zo daga kaza su ma ka musu gori yan izala ku musu gori ba yan Najeriya bane yan Tumbuktu ne ina asalin su e can mali ku tattara ku koma mali ku tattara ku koma mali to kai Musa alƙasuwini muna jama kunne muna jama kunne ba ruwanmu da wanda bai shiga gonan mu ba za mu keta ka inda gaske kake kishin annabi ga kanin ka uwa ɗaya uba ɗaya mun danna maganganu baƙaƙe da yake gaya wa annabi ka fara kafirta shi ka sa shi yayi kaura shi ma ya koma asalinsa Timbuktu inda gaske ne amma amma hukacin banza ga kanin ka uwa ɗaya uba ɗaya yana zagin annabi yana cewa an harbe shi an harbe annabi kuma ka zo da sunan ƙarya wa kai kana kishin annabi wai za ka yi magana mahaukacin wofi kawai kar mu ƙara jin bakin ka yi magana duk ran da muka ƙara kama musal kasumi ya maka wallahi muka zo muka taru a kanka sai ka sai ka daku wallahi sai ka daku magana ta ƙarshe wanda da na so mu danna amma babu lokaci a cikin kasa din bai da alaka da maudu'in mu san zuciya san zuciya yakan jawo mutum yayi magana da abin da ba shine daidai ba yanzu za ku ga ana Abdul Jabbar din a cikin kaset yana magana yace wai wai ana tarawa wani mutumin sa da ya rasu ana tara mai na faha za a taimake shi a taimaki iyalinsa Abdul Jabbar din sai yace ko dan riye ne ka bayar malan ya ce wanda ya bayar dan riya ya fi wanda bai bayar ba riya fa wanda ake sa ta a cikin tana daga cikin nau'o'i na shirka a shirku laskar kana cewa wai malam ya ce da kai da malam duk ƙarya kuke yi da kai da malam duk ƙarya kuke yi da haka wannan shine takaitaccen bayanin mu kuma in ya isa ga bayani mun yi mun sako mai wajen zage-zagen da yake musu su za ka ɗauko ka cashe mu kai amma ba mu bige ka kawai ka kaɗa ka yi ta can ba duk kuma wani ma da mashi wanda yake ganin ya isa zai taɓa bayanin mu ka taɓa abin da muka faɗa ka taba abin da muka faɗa amma ba ka je ka ɗauki wani abu can ba ana magana a nan muna magana mu muna maka kai kuma sai ka ce za ka tafi white house ba mu san irin wannan ba mu san irin wannan ka taba abin da muka taba wannan shine magana ta gaskiya ubangiji Allah ya tsare mana imaninmu hukuncinmu na ƙarshe da ɗan hakikan nan da abdun jabberun duk zindiƙai ne hukuncinsu ɗaya ne duk wanda ya taba annabi ba ruwanmu da rawaninka in ka taba annabi sunanka zindiki da ɗan hakikan da ya taɓa annabi sunansa zindiki kuma kun ga mu mun yi adalci mun fito mun ce ɗan hakikan nan kafiri ne zindiki amma sun kasa fitowa su ce abdun jabberin zindiki ne ya taɓa annabi saboda ba manzo Allah bane a gaban su sallallahu alaihi wasallam to Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mana imanin mu albarka annabi duk abin da zai raba mu da annabi Allah ya shiga tsakanin mu da shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin na a saurara da Allah ما شاء الله الله أكبر الله أكبر wannan karatu kowa ya riga da ya ji karatu dama abin da muka ce sunan wannan kasar shine sharri baya gina addini sharri baya gina addini kuma dukkansu shehu ibrahim ne ya tsole musu ido saboda taron da ake yi dala a zazzauna a zazzauna akwai malam muhammad nasir muna son da allah ko da minti biyu haka kaɗan ce wani abu saboda haka dukkansu hassada ne na shehu ibrahim na maganan taro da ake yi shine yake damunsu saboda haka shehu abul fatahi asani atijani allah ya saka masa da alkhairi ko kuma mutanen da suka halarta wannan wuri allah ya saka muku da alkhairi sai diman nasir ka
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه على الحقيقة يورانا ني da muke cikin bakin ciki amma muna farin ciki kasancewar wannan hukunci Na'am, wannan rana, wayannan abubuwa mun ji su ba don muna so ba, ba don an ce nan kotu ba ne, da ba mu saurari irin wayannan abubuwa ba, amma akwai wajajen da ya halatta a kunna irin wannan abun don musulmi ya ji ya ɗau izina ko don gaba idan ka ga wasu sun kunna maka muryan wannan zindikin, to kai kokari ka yi karansu kotu, idan ba haka ba a raba muku shago. in hanya ne to a raba muku hanya dalili duk wanda yake cutar da manzan Allah sallallahu tarayya da shi haramun ne kuma maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya jima da barranta da dukkanin wanda yake sukan annabi Muhammadu ba a yi wani sufi a tarihin duniya wanda ya barranta da wanda suke mummunan aikata ashe ba irin maulan mu shehu Ibrahim a tarihin duniya ba a yi ba ku ji irin yadda yanzu nan shawar fata yake gaya mana wai wani malami wai sunan shi a wazirin kano wai an ce masa shi shika shika musulunci ne a sifika kawai ya ce a dan uwa ka gyara ko ka shiga wuta amma wannan an ce masa lafiya lau wankekke ne amma sai ga nan maulan shehu ibrahim ya cika duniya da talifi ko ina yana gaya wa al'umma cewa babu ni babu wanda ya rabu da manzan Allah أي الناس خلوا الحزل وقفوا محمدا وإلا ترون الدهر جد برائي يا كو جماعة كبر واسا كنفي النبي محمد ku bi shi sau da kafa in ba haka ba duk wanda ya rabu da manzo Allah ba ni babu shi ni ina tare da annabi Muhammad ne idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan annabi ya tafi ya taka kafa to ina bayan manzo Allah in annabi ya sauka to ko min nisan tafiya to ni fa ina nan a wajen maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi magana irin wa'inda makamantansu wa'inda suna da amfani ga dukkanin muridan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu su san wane ne shehin su su san kuma wani irin aiki yake kai sannan kalmar hakika da ake ta faɗi hakikan nan ilimi ne mai ma'ana yana cikin addinin musulunci ba ga mu sufaye ba ba ga su yan izala ba kowane fannin duniya in dai mutum na da awon musulunci hakika na nan a cikin tafiyarsa kuma hakikan nan abu ne mai kyau kamar yadda kullum muna ta taburza da wanda suke da awon su ne ahlus sunna ahlus sunna yau in boko haram su suke cewa su ne ahlus sunna da aka ce shine musulunci ba shi bane amma yana nan a musulunci ko bai nan yana nan ashe ko don wasu sun dauki wannan sunan sun bata ta sun yi wasu ayyuka masu muni wannan bai shafi wanda suke kan hakika ta gaskiya ba sai haka muna ƙara kira da babban murya wannan mutumin da yake sukan manzo Allah Abdul Jabbar da ɗaya dan uwansa dan hakika wanda duka suke kwaikwayonsa na jima da cewa wallahi da irin abin da Abdul Jabbar yake wa manzon Allah gwamnatin Kano ta ɗau mataki ko kuma malamai sun ɗauki mataki a tun wannan lokacin aka yi zanga-zanga ba a yadda da irin wannan maganganun ana faɗi a doron ƙasa ba sai Allah ya saukar da bala'i wannan coronavirus ɗin ai karamin cuta ne in dai za a ci gaba da ga manzon Allah irin wannan maganar mutumin da yake gaya wa manzon Allah tun da Allah ya duniya ni ban taɓa gani ko a littafi ko a labari wanda ya gaya wa manzan Allah irin maganganun da wannan zindikin ya gaya wa annabi Muhammad ba babu ko a littafi ko a tarihi ko a labari amma fa kabbara ake wai na kare manzan Allah saka lalle in uwan mu lokaci ya zo mu tashi mu kare addinin mu Maulana Shubrayin ya tsawatar akan maganar hakikan nan ya rubuta sako musamman ga wasu gari ana ce musu ahli jibs a daibace jibsin ya rubuta musu sako ba akan komai ba ma ba ma akan saban Allah na zahiri ba kawai jam'i ne ba su zuwa sallah amma suna da wasu almajiran shau ne shau yace a a ban yadda ba duk wanda bai zuwa sallah ba ya fitina dai zo muku ku fita ku je ku yi jam'i suna sallah a gidaje ne amma shau ya dinga rubutawa ba ni ba ku ya tura musu ya tura muku ina sai da suka koma fita sallah a jam'i akan kawai sallan jam'i ina ga wanda kuma suke zindikantar da kansu suna jingina wa shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an allanta to a takaice abin da shehu yake faɗi da kansa yana faɗi yana cewa wa naumi wa ba'thi fi shuhudi nabiyina sawa'an falil aghyari la atashawwafu da bacci na da tashi na da komai nawa lamari na ina duban annabi Muhammad ne ba na duban wanda suke batattu kuma ba na bin tafiyar su ala kulli halin la ara ghayra ahmadin jamilan kariman yuzullaina yaqifu ba na ganin kowa a cikin dukkanin lamari na in ba annabi Muhammad ba annabi Muhammad shine jagora na shine mai bani dukkanin abin da yake bani wa'idu aduwi lam yakifni wa wa'duhu sarabun biki'anin madad dahr yahtifu yana cewa duk wani irin narko na wani abokin gaba irin yadda wannan yake kawo maganganu zagin shehu da me wannan abin dukkar ya tsoratar da mu rana tana sama kare mahaukacin kare sai ta haushe a ƙasa ba abin da zai iya amfanarwa wala mu shehu ibrahim yana cewa kalauni wa kadu bal jafaw wa taqawwalu wala daira anni aqra'u dhikra wa a'rifu sun tsane ni sun mun gaba suna ta kyarata suna ta mun abin da suke yi yace ba dan komai bane ba shine ni ɗin nan kawai don sun san cewa zakir ne mai yawan zikirin Allah shi yasa kullun sharrin su za su duba wajen Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ala ghairi zambin ghaira anna Muhammadan wa atba'ahu sahmi wala asafu ba komai bane laifina annabi Muhammadu dai shi na zo da shi na nuna wa duniya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi mabiyansa su ne na rike su a matsayin jagorori da nake harbin makiya wala ata asafu yace ba wani bakin cikin da zan yi akan abin da wani makin Allah zai yi ko in fusata akai babu shi dalili rasulillahi wal baitu qiblati nasumu bil baitil harami nudawifu raditu bi rabbi wal hanifatu maslaki Allah shi kadai shi nake bautawa wannan muna fadin aqidar Maulana Mushu Ibrahim ne a cikin diwani imami rasulullahi la atakhallafu shugabana jagoran da nake bi shine annabi Muhammadu ban taba saba wa annabi Muhammadu da sani na ba inji Maulana Mushu Ibrahim bai taba saba wa manzon Allah da saninsa ba sannan muna sallah alkur'ani shine jagoran mu hasali shi kan ma ya kai ga ana ce mishi almasjidul muntaqil duk inda shau yake ana kiran wajen masallaci saboda shi radiyallahu ta'ala anhu ko a filin jirgi ko a ina idan har lokacin sallah yayi baya tsayawa sallah kawai yake budewa kasashen arna yayi a China yayi a kasashen Rum ko ina idan yaje kawai yakan tsaya ne lokacin sallah da yayi Allahu akbar da sallah to shi sake ce mishi almasjidul muntaqil to yaya da ka dauko waɗanda suke da kasanta kana jingina Maulana Mushi Ibrahim magana na karshe dake magana na minti biyu ne ko minti uku to shine maganan nan da wannan mutum yake ta ƙara nanatawa akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman na cewa wai in an kashe shi ya jingina abun ya ce an kashe manzan Allah kuma da ya ji matsa wai buɗan bakinsa sai ya ce wai nassin Qur'ani ne maganan da aka faɗa wa bani Isra'ila bani Isra'ila cewa duk wanda ya kashe mutum a cikinsu kamar ya kashe mutane ne ga baki ɗaya sai shi to ai hadda waliya hadda annabawa alhalin wannan ya nuna cewa jahili ne bai san alkur'ani ba idan mutum ya san qur'ani in an ce nasa kawai shikenan sai ka ce har da manzon Allah qur'anin nan ba shine ubangiji yake ga mai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tarzun nafsun ma qaddamat ligadin ubangiji yana ce mana alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum wa badahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya kawo mana labarin suwaye annasa duk yanda kaji Allah ya faɗi annasa zalla Qur'ani bai jingina da wani mutane na gari ba to mutanen banza ne kuma idan kaji ubangiji yana kiran annasa to annasan nan yana warewa in dai kawo manzon Allah sai ya fidda shi ba annabi ba mu al'umman annabi Muhammadu sai Allah ya cire mu a cikin su sai kaji ubangiji mai dauki sarki yana ga mana cewa ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara me Allah ya ce mana wa quduha an-nasu wal hijara ran kiyama wutan jahannama Allah sai ya ce wa quduha an-nasu wal hijara makamashin ta sune mutane Allah ya tare wani a ciki idan kace annabi Muhammadu annasu ne ya shiga ciki ya shiga ya saka shi kaga wannan alamun cewa jahili ne bai fahimci alqur'ani ba Allah ya ce wutan jahannama abun makamashin ta sune mene annasa Allah bai cire kowa ba nan ashe annasa ba ta nufin manzan Allah mumini ma bai cikin annasa balle annabi Muhammadu ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana cewa fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yagshan nasa haza azabun alim ubangiji yana gaya mana cewa tashin kiyama zai zo dukkanin mutane sun shiga cikin tashin hankali da azaba waye annasa babu annabi Muhammadu mu ma ba mu ciki balle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah yake magana da al'umman manzo Allah sai kaza Allah ya ce mana wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi ashe ba mu bane ko ana nufin mu ne da mu bada shaida akan Annabi Muhammadu bayan shine shahidan wa mubashiran wa nadira ashe wannan malamin bai san Qur'ani ba ko ko dai ma ba ma ashe bane bai san Al-Qur'ani ba yanzu muka ji wata aya kabariyatin na'am sannan ubangiji madaukin sarki ya faɗa irin wannan wajaje daban-daban da Allah yake magana da su annabawa sai ka ji Allah yana gaya mana cewa inna aulan nasi bi ibrahima lalladina taba'uhu da Allah zai kawo annabi sai ce wa hazan nabiyyu wato Allah ce inna aulan nasi bi ibrahima walladina taba'uhu kaga sai Allah ya cire annabi ibrahim walladina taba'uhu Allah ya cire su da zai kawo annabi Muhammadu sai ce wa hazan nabiyyu da wannan babban annabi annabi Muhammadu amma wancan zindikin ya ɗauko annabi Muhammadu ya ce yana cikin annasa sannan ubangiji wakin sarki da yake mana magana akan manzo Allah sai ce wallahu ya asmuka minan nas annabi Allah yana katangance ka ya baka kariya ga dukkanin mutane annasa ma'ana nan kana nufin cewa ma'aiki yana da wani sharri na kansa wanda zai samar da kansa babu kariya ga annasa suwaye ne sahabbai ake nufi ahlul bait ake nufi ana nufin wayanda suke su ne arna masu neman annabi da kaidi amma ya ɗauko ya shigar da manzan Allah manzan Allah sallama a itikadin mu ba mushe bane bai mutu irin mutuwan da Abdulbar ke ta faɗi ba ka Abdulbar da ka mutu mushe in baka tuba ba za ka mutu mushe domin in ka mutu wallahi gawan ka ma wanda ya masa sallahi Allah yake gafarta masa in dai da ka mutu kana zagin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma mun ji shahidai ma ubangiji ya ga mana cewa ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وإن الله تبا متتبني بل أن محمد أما كتي أن محمد يموت يساك يموت يموت يساك يموت in an kashe wannan yara ya suna an kashe ma'aiki ya farfado a kashe wannan ya farfado a kashe wannan ya farfado wannan mahaukaci ne la yaqiluna subhanaka rabbika rabbil izzati wa alhamdulillah Allah saka sai da alfati wannan hukunci gwamnati ne alkali ya yanke hukunci sauran hukuma kuma kuna ji ko alkali ya yanke hukunci jama'an Kano su ne na kusa da wannan mutumin muna ƙara kira da babban murya Kano an santa da girman manzan Allah in suka bar irin wannan mutumin shi ɗaya wallahi sai ya zuba musu da irin wa'innan kwarakwatan sharrin wallahi duk ɗaya a cikinsu Allah ya ka ajiye duniya dan shi duk ɗaya a cikinsu Allah ka kiyaye mu
Allahu Akbar. Dalla a sa- a saurara. A- A a takaice, akwai kaset guda biyu wanda muka ji daga ɓangaren su jabberiya da abin da ya shafi izala. Akwai wata ra'iha ta wato hamiya na iyayya na Maulana Shehu Ibrahim. Wannan abu shi yake jawo musu suna shiga cikin wannan matsalar. Ɗazu ina jin wani ɗan izala da ke ce masa rabiu a wajen mukaddimarsa sai yana cewar in dai wannan shehin don shi ne ake wa'annan abubuwa gaba ɗaya to abin da muke so su yi shi ne su bar wannan maganan maulidin da ake yi su bar sa hoton nan da ake sawa sai su zo mu haɗu tare da su ashe ba Allah ne damuwansu ba su damuwansu maulidin shehu sannan hotunan shehu to abin da muke so mu gaya musu shine duk abin da za ka yi ka ji tsoron Allah ka tsayi da gaskiya addini ba ta tsayuwa da sharri abu na gaba shine akwai albishir da zamu yi wa mutane gaba ɗaya akwai kaset wanda sai da abul fatih Allah ya saka masa da alkhairi ya fara yi na maganan alakan izala da boko haram wannan kaset ɗin ya girgiza su saboda samfurin farko da aka fara bayarwa ko ta ina za ka ji suna tsinewa suna maganganu to akwai wannan kaset ɗin za ta zo in details yadda alaƙan boko haram da wahabiyawa da dukkan yadda suka yi kira'eti wayan abubuwa gaba daya don haka muna ba su wannan albishir za a yi wannan kaset da izinin Allah sannan shi jabberi wannan kaset ɗin kamar yadda kuka ganta an riga da an faɗa ya tafi za mu saurara kuma mu sake ji kun san idan kuka tuna mun yi wajen shekara guda watakila ba mu yi karatu a nan ba muna jin abubuwa wannan ya ce dan Allah mu'assasa ta mutu ne mu'assasa ya take ne a'a akwai mafi yawanci 70% ko 40% ah, 80% duka maimaici ake yi idan mun yi kaset ɗaya zaka ji wani shi muridi iya ji kaset ɗin da wasu suka yi maza maza ba zai ji abin da mu muka yi ba sai ya ji na wayancan sai ya ce da Allah muna son mu sake wani kaset inda za mu yi wani ya sake raddi watakila abun ya yi simila sai ya sake cewa ko mu sake raddi kaga haka ba zai yiwu ba saboda haka in izala muka sa su a kwandon shara dukkan abun da suka yi mun yi kaset na sufi sai sufi kowa ya je ya ji wannan saboda haka za mu zo mu yi wannan na izala alakan izala da boko haram da kuma asalinta daga littattafan ibnu taymiya da muhammad bin abdul wahab insha Allah ta'ala za ta fito wannan kaset din Allah ya saka muku da alkhairi matasa Allah ya saka muku da alkhairi abinda muke nema mu'assasa shine goyon baya matukan maulanmu shehu ibrahim yana nan ba abin da zai faru kuma matukan wannan tafiya tamu tana nan insha Allah duk wanda ya taba shehin mu mu ma ba za mu bar shi ba kun yarda da haka kowa ya yarda insha Allah wannan shine tafiyar mu kuma kamar yadda muke faɗa kalman haƙiƙa kamar yadda Shehu Abdul Fatah yace yace mu ɗin haƙiƙa ne wannan kalman haƙiƙa ɗin kalma ce mai kyau haƙiƙa da zahiri gaskiya ne Ibn Taymiyyah shi ma ya tabbatar da haka kuma mun nuna musu a littafi haka ne wa'annan zindikai da suke ɗaukan sunan kalman haƙiƙa suna ɓata ta daidai suke da wanda suke ɗaukan sunan musulunci suna ɓata musulunci sai bature yana kallon musulunci as kaman terrorist ne kuma ba haka ba ne to haka hakika gaskiya ne akwai hakika gaskiya ne akwai zahiri akwai wani da mun so mu dan amsa mai to amma kuma abin da ya faɗa sai mu gane shirme ne yana cewa maganar ilimin hakika wani abu ne mafhumi ya kawo su bayanai amma duka ibnu taymiya bai sani ba ya faɗi wannan saboda haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya kuma insha Allah ta'ala shi sayyidi abul fatahi da sayyidi man nasir Allah ya ƙara lafiya Allah kuma ya ƙara nisan kwana Allah ya ƙara ilimi kuma da kuka zo na wajen Allah biya muku bukatunku bijahi la masalli ala sayyidina muhammadin al-fatih al-katim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin masha Allah